da abin da na manta ai wannan rafkana ne mantuwa ne as-su'al al-awwal tambaya ta farko saboda anna Musa na siya annabi Musa ya manta anna Khadir ishtarada alaihi Allah yas'ala an shay ya manta Khadir ya masa sharadi kada ya tambayi komai wala turjibni la tuqallibni min amri yusra usra amma kada duk da na manta amma kada ka daura min abin da yake karfi na wannan irin jaraba da kamin ai abu ne mai zafi saboda haka kana min ne zan zan da wanda zan iya dauka ba zan iya magana ba saboda kar ka la tukallibni kar ka daura min daga cikin lamari masakka abu mai wahala shikenan sai ya gaya wa kadir haka kadir sai ya shiru fantalaka sai suka tafi su biyun ba da kurejin ma min al-safina fi yamshiyan bayan sun fito daga cikin jirgin ruwan nan suka ci gaba da tafiya da kafa hatta idza laqiya gulaman har suna tafiya kafa sai suka samu yara suna wasa suka da wani yaro waqata lahu sai kadir ya kashe wannan yaro shehu yace wajada gilmanan yal'abun sun samu yara suna wasa فأخذ خدر غلاما هو أجملهم وقتله خدر sai kama yaron da ya fi su kyau sai kashe shi a nan shi yake malaman tafsiri sun yi maganganu wani me ya aka yi ta yaya kashe shi da to su sun ce aka dawo kadir wa zaba hudu suke kadir ya kama wannan yaron ne zai yanka shi da wuka au kala a rasahu ko kuma takobi ya samu ya cille masa kai kawai cikin sauki au darba rasahu bil jar ko ya kama kafarsa ne da ya karkaba wansa ya buga kansa a ƙasa kunya kawai sai ta zube ma'ana an buga kansa a jikin bango to suka faɗi haka sai yace ala kulli halin dai qatalahu qadir ko ya ne da aka yi kadir ya kashe shi kawai shine abin da qur'ani ya faɗa kadir ya kashe wannan yaro wa huwa gulam lam yablughu al-hulm shi yaro ne wanda bai kai mafarki ba to hada kabira fi shari'ati Musa wa amil shari'a irin wannan aiki babban kabira ne a shari'ar annabi Musa kuma kasancewar Musa hamilin shari'a ne bayan da za a yi daga wannan an kashe yaro kawai haka kawai ba san dalili ba ba zai ke shiru ba sai annabi Musa ya ce masa qala wa Musa aka danta nafsan zaki ya kan rai nafsin za a kashe rai tsakakkiya ba tare da ya kashe wani rai ba ai ko a shari'ar mu Allah ya ce duk wanda ya kashe rai muta'ammirin fa jazaohu jahannama khalidan fiha wanda ya kashe rai da gangan to sakamakon sa jahannama zai tafi da gare shi bayan sakamakon ji wala anahu Allah Allah ya la'ance shi ya ta da masa kuma azaban alima to amma sai annabi Musa ya tambaye shi za ka kashe rai da gai nafsin ka ce nafsin da gai nafsin za ka kashe rai don da ya kashe rai ne za ka kashe shi saboda a shirin annabi Musa annan nafsa bin nafsi to bai kashe rai ba ka kashe shi to aya shari'a mu koda ya kashe rai shi yaro ne laina mulugulu ba alƙalin ya kanta ba za a kashe shi ba ko yaki ake da kafirai yaro karami nasu ba za a kashe shi ba kan jini shi a guda ka zo da wani lamari wanda yake mummuna in haza a in kana haza fa kadin ta kafa shi an kabira in dai wannan abin da ka yi to ka ka aika to ta babban kaba'ira Annabi Musa yake gayawa Kadir wannan magana sai Kadir ya ƙara ce masa kala alam aqul laka innaka lan tastari amali sabara anan kadir ya ƙara laka saboda Allah Musa ya ƙara ya yi irin magana to sai ƙara masa laka can ya ce qala ma qala alam aqul innaka lan tastari nan kuma yace qala alam aqul laka mana ya ƙara magana karbi shin ba na gaya maka ba cewa kai ba za ka yi haƙurin tafiya tare da ni ba ka ƙara gaya maka haka saboda irin maganan da shi kada ya gaya masa a can baya yayi nadama da ya faɗi maganan yayi nadama cewa ya manta ne yasa ya tambaya to nan kuma ba wani nuna nadama shi yasa kada ya ƙara masa daraja cewa dawo ba na gaya ma kai din nan ba za ka yi tafiya tare da ni ba na'am
أولم ينفذوا عن شيء ما يعمل يقاربه البلد بالنجم والوى فقال إلى أجا أنا دين فأبى أبى قالوا دينهم وأمر الأنبياء إلى شيء يقدم قالوا إن تمتع بالأجرى
shikenan da ya gaya masa cewa kai ba za ka yi haƙurin tafiya da yanzu ba annabi musu sai ya gane ana masa magana sai tuna abin da suka yi shi da kadar sai Allah mu ya ce qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni ba'da hadhihi su'al hada su'al idan na ƙara tambayan ka wata tambaya bayan waɗannan tambayoyi da na maka to fala ta sami ni kar ka tafi da ni idda haya Musa lamma sa'ala marratayn annabi Musa ya ji kunya lokacin da ya tambaya har sau biyu idda haya ma a ragabatin jisu ba tare da yana kwaɗayin ya tafi da kadir amma abin ya ba shi kunya فقال له سيدي وقدر إن سألتك عن شيء بعد هذا فاطرده إني لك أرى ما وني تنبايا بايا وانا أقوليني كوي ليس ذا أقوليني قد بلغت من لدني أزرا أي كائيا فقرنك دواني أزري هارجا كاميني namaka ka tuna mini na manta ka ƙara mini na saboda ka kai ba ka da laifi a wurin Allah duk da Allah ne ya umurce da zo da bika amma yanzu duk wurin Allah ba zai zarge ka ba saboda ka riga ka yi uzuri da ya kai na biyu in na ƙara ɗaukar shi kenan ai fantalaka shi kenan kabir bai shiru sai suka tafi hatta ita hatta idza ata ya ala qaryatin har lokacin da suka je suka samu mutanen wata alƙarya wannan garin an ce an daki ya ce sunan garin ittaqa ma alaha talaba biyafa min ahli balad sun nemi liyafa abincin baki wato su sauke su mutanen garin ba a bau an yi bayi goma sai mutanen garin suka ƙi suka su ma su ba su garan bako mana uku mana sha suka hana su abincin dare wannan kuma mummunan laifi ne a yi bako a hana shi abinci a shari'ar mu idan bako da zai zo ka hana shi abinci to zai kai ka ƙara kotu a shari'a in ya kai ka ƙara dole a cikin dukiyar ka za a kama a kwace abin da za a iya kula da shi na wannan kwanakin liyafa haƙƙinsa ne yana da haƙƙi alƙali ya faso masa haƙƙinsa na bakwanta na kwana uku a sama masa abincin da zai ci a wurin ka na kwana uku sai saboda haka sun yi bako sun yi sukura da su sun yi baki sun yi sukura da su kuma bakin ma annabawan Allah annabin Allah da waliyin Allah saboda haka sun suka yadda suka hana su fa ba ta tabi'ai ta kwana cikin su yanki a damfare ba a yi falamma asbaha da suka waye gari fawajada fiha mana fil madina fil qarya jidara a cikin gari sai suka samu wata katanga wajada jirada jidaran irtifa'uhu min zira'i katuwar katanga tsayin katangan zira'i 100 ne zira'i 100 tsohuwar katanga yuridu an yanqadda da katangar kuma yana so ya karbi mai support ya kusan faduwa ya karkace saura ka san yanzu ne yake nan fa kama khadir da annabi Musa khadir yake zo mu gyara wannan kallon a wani kaunin an ce ya ture ta a fadi aka kawo alaka aka yi ta aiki aka gine katangan gaba daya aka zama ana gama ya ce to masha Allah zo mu ci gaba da tafiya ba lada ba la'ada ko kuma a wani ƙaunin kuma an ce a kallahu kadir ya biyu wa ƙawwaman wata istiqama kadir ne ya karama ya kama katangan idan da tashiyar katangan ta nige da ya miƙar da shi ko kuma aka yi aiki aka wahala aka miƙar da shi sai Allah Musa ya ce masa ƙara lahu Musa lau shi ta lattaqasta alaihi ajra ai da ka so da ka karɓi lada sun hana mu abinci ga ya zama mutu ake kuma kyauta ai da ka karɓi ladan wannan aikin haula'i alal baladi mana una rasha waɗannan mutanen gari sun hana mu abinci kama da mu majana za ka mutu aiki kuma kai kyauta ai da sun je zama ne ne zai samu amma sun nuna mana kuma kai kyauta za mutu la ba sa an tas'alahum an ajri amali ba da kika tambaye su ladan aiki ka wannan shine shari'a shari'a annabi Musa alaihi salatu wassalam sai da ka tambaye su nada a nan kafin mu wuce waɗannan mutanen antakiyar da suka iba waɗannan baƙi a jiki dama kuma jarrabawa ne zai faru wannan ɗabi'a dama sai ta faru amma har zuwa lokacin da ya sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mun zo maka da dukiya ne gashi ne yawa amma muna so a yi wani gyara a cikin littafin ka littafin ka na yana zagin garin mu yana cewa mun yi baki mun yi ba su abinci da dai za ta gyara wani abu fa a bawai idan yi kuma nan sai ka ce fa dai yi ko kuma ka cire cewa garin sun yi su ba su su ba su gyaran baki ka ce mun ba su gyaran baki ana mun kula da su da yi mu ba da wannan dukiya wanda lafiya wannan littafin ba nawa bane ba da yakan canja harafi na Allah ne umurni ne na Allah saboda haka ba da hannu a kai na ƙara wani abu ko rage wani abu kiran da ke kuma ba su da rabo suke na sai suka juya ba su yi imani ba suka juya da abin da suka zo da shi akan a gyara musu sunan garin su ya dawo sun karɓi baki malamai suka ce wannan antakiyan tana daga cikin garurukan da sai kuta ne a cikin jahannama antakiya saboda in karɓan baki mummunan kaba'ira ne ka yi babu mai kula da shi saboda haka suka fada cikin wannan jarraba wanda suka imani a cikin Allah zai fitar da su aljanna amma dai wanda suka ki yin sun fada cikin jahannama saboda in karban baki da suka yi Allah tabaraka wa ta'ala ce saboda haka annabi Musa ya ga masa cewa da ka zo da ka karbi lada akan wannan aiki da kuma su
العذاب أما الذين تبتا في مساكنها حول الأرض يعملون بالله ما يصنع إلا أنهم الأولياء كل مدينة قربا
shikenan dama annabi Musa ya gaya wa Khadir din na kara tambayan ka bayan wannan mu baran baran ka kore ni kawai inda na kasa a guri ba ta da laifi a wurin Allah to yanzu yayi magana an yi gina katanga ya ce da an karbi lada shikenan Khadir ya ce masa haza siraqu baini wa bainik shikenan wannan shine rabuwa tsakanina da kai kuntu siratu alayka Allah ta'ala min shay'in dama tun kan mu tafi na baka sharuda na shaddanta maka karka tambaye ni komai wa anta la tasbir an su'al ko baka da hakuri akan tambaya ka zama sai mu su'al duk abin da ka gani zaka tambaya baka da hakuri akan tambaya saboda haka fa haza siraqu bayni wa baynik wannan shine rabuwa tsakanina da kai yace Musa shine nabiyul mursalin annabi Musa annabi ne manzo faraqahu shekahu shekinsa ya rabu da shi me yasa ya rabu da shi lamma khalafa shartahu lokacin da ya saba wa sharadin annabi Musa sai yace haza dalilin ala anna ala Allah la yushabun illa bi sabbi rabbi tadbir wannan dalili ne duk wanda zai abota da alul lahi sai ya cire yayi kalbin irada yayi tasbihi ma'ana kai kana son kaza da ka kana ganin kaza ce bai kaza kamata a yi in dai ka cire wannan in dai kana so ka tafi da alul lahi to sai ka yi sarbu irada baka da irada la tukhalifannahu walau bana fasadu rayi ba za ka sa masa ba ko da kai a ganin ka abun da yayi ba daidai bane kamar yadda Khadir ya faru abun da ya faru da Annabi Musa a ganin da shi ba daidai bane amma kuma daidai ne a wurin shari'ar Khadir a wurin ilmin da yake wurin sa shi saboda haka sai yace alillahi wanda bai tafi da ku sai ya yi sabbin irada ba ka da wani cewa kana ganin kaza da dai kana kuma dama a farko cewa ya gaya mana ɗalibi wanda yake da ɗan masaniya yake da ilimi to karantar da shi tafiya da yana ba da wahala duk abin da kai zai tambaye ka me yasa haka ya faru saboda zai auna abin da ilimin da yake da shi amma an kama ɗalibi MT Khalid Bin kwakwalwansa MT duk abin da ka ba shi ilimi ne da bai ce na an kawai ɗauka amma wanda ya san wani abu mai gaba zai auna da ilmin da ke wurinsa in ya ga ya dace da dace ya karba in ya ga ya saba da abin da sani zai tambaya ya aka yi wannan kuma ya zama haka alhali kuma ni na san ka gane to shikenan yanda Allah yake kenan ya karbul irada kuma kai taslimi ka ne wuya gaba daya ka kun kamar yidin da waman tasbih sai ka zama kamar mace ce aladi rasuli sai ma sai ka zama kabiru saboda ya ce mana rahman fasal ne kabiran kuma ya ga mana a wasu luk murabbiyan kabiran kamila irfanin imaman saliyan kabir saboda kai ma idan ka maka mayyit tukbiri sai ka zama kabirun saboda haka da yake za mu rabu yake amma kafin mu rabu na unabbi uka bi tawil malam tasadi alaihi sabar ce zan baka tawili ba fassara ba saboda abin da bai da fassara tawili yake da shi a fasaran sa kankana gani abubuwa ne marasa kyau amma an ce tawili za a yi abu amma ba shi ake nufi ba akwai wani ma'ana da muke koye wannan ma'anar ita ake nufi shine tawilin da aka yi saboda haka yace bari in baka tawilin abin da ka kasa hakuri da kai هنا يؤول له ما لم يستطيع أن يصبر عليه زي فسر ما تقول زي أول ما تباش تعيين أبن ديكا تقول يا من أسر الله تبارك وتعالى يا بيتكين أسرار الله تبارك وتعالى أن المريد لو بلغ ما بلغ من كمال العلم من الكمال والعلم إذا حضر عند شيخه ربما يعجب عنه ما كان يعلم sai ya ce yana daga cikin asrarul lahi idan mutum muridi ne duk yadda ya kai ga kamala duk ilimin muridi in dai sunansa muridi in ya zo gaban shekhi to da yawa abubuwa za su rikce masa abin da ya sani ne sai ga ya manta sanin kamar yadda imam malik yake faɗa akwai malamin sa muhammadu bin muhadir idan ya ji kamar shi ya san wani abu da ilimi yace sai ya je gaban malamin nasa imam ali yace ina zuwa gaban shehi na dinnan sai in ji kamar ban taba sanin komai ba na dawo yanci to shehi ya ce yana daga cikin asrarul lahi in dai muridi ya zo gaban shehi abin da ka sani ma in ma tambaya ka yi daga kari kici ka ɗi mawuri ba da amsan ko fahimtar sa kai tsaye sai da ya baka wahala saboda za a jarrabe ka ne yace Musa istashkala talata masail kullaha waqati kaga waɗannan abubuwa guda uku da suka faru da annabi Musa ya yi tambaya rudi a kansu duka sun faru da shi a rayuwarsa amma ya manta ne duka sun faru da shi ya manta ne awwalan istashkala karqa safina wa kafa min al-gharq abin da ya fara rikici annabi Musa na farko tsada jirgin ruwa jirgin tsoro kar a bilmu yake nasiya musa annahu hina wulida ulqiya fil bari wa hada wallahu min al-gharar man qudira aw man qadara ala hada qadiru an yahdiza safina min al-gharar annabi musa ya manta lokacin da aka haife shi shi ma an jefa cikin teku wanda yake jariri ba jinjiri Allah ya kare shi bai halaka ba to Allah da yake da iko Allah da yake da iko ya kare ka kana jariri baka da wani karfi aka jefa ka cikin jirgin ruwa aka saka cikin akwati aka jefa cikin jirgin ruwa baka halaka ba wanda ya kiyaye ka a can zai iya kiyaye wanda suke cikin jirgin su da masu dabara ne ma manya ne ai wannan abun ya faru da kai yanzu kuma da ka ga ka jirgi ka ka rude ka manta lokacin da aka je ba ka cikin jirgin ruwa a cikin teku na ɗaya kenan a lakin na hu ya da shi ya fi nasiya shi ya fi amma tun da ya zo alaran shehinsa ne wanda Allah ya masa umarni ya bi shi saboda ya samu wannan ilimi to sai ya manta zuwa gaban shehinsa sai ya manta da shi wannan abin da ya sani na biyu abin da ya iskali wa annabi Musa da yake a daga nafsar zaki ya ta mai gari nafsin za a kashe rai mai tsarki ba tare da ta kashe wani rai ba yace wa qala lahu hada aidan yace wannan shi ma ya afku da shi ishara ne zuwa ga ibti allazi qatalahu Musa ko wa qatalahu Musa fa qada alayhi Musa masa kutubo ma'ana ya nauce shi idan ce wa kuzu ka dunkule hannu kai wa mutum doka annabi musa sai masa wakas ya nauce shi sai rasu to kai ma ai ka taba kashe rai bigari nafsin ka manta yanzu kuma ake zargi na da kashe rai saboda ya zama rashe ni walan ma atani madiyana wasaka libin tani بنتي شعيب وطلب آه وطلبه شعيب وأراد أن يريبه وقال له أخشى أنك تبدي بما عملت لبنتيك وإنا قوم لا نعمل شيئا إلا لله أبو نوف da ya rikitar da shi shi ne aikin da aka yi aka ce kyauta ne ba buƙatar lada ya manta bayan ya kashe wanda ya kashe ibli ya gudu sai je madayana sai ya samu ana shayarwa amma sai ya samu ɗan mata guda biyu sun koma gini ba shiga su hama da maza wurin shayarwa ba ya tambayi su ku me labarin ku me ya faru suka ce a ai ba ma shayarwa har wayannan makiyaya sun tafi sannan abin da ya sa ma kai mu mun zo kiwo baban mu tsoho ne shekun kabir tsoho ne ya tsufa sosai ba zai iya ba sai sai ta turo mu mata muka zo kiwo saboda haka annabi Musa ya je shayar mun ya tsage dutsen da ake sa baki rijiya wanda ya mazaje masu ƙarfi sama da goma sun taru suke ɗagawa ya ɗaga shi ya shayar musu yana shayarwa kuma ya koma gefe ya ci gaba da zamansa daga shirin bishiya da suka je suka gaya baban su baban su ce yau kira shi ba shi ladan shayarwa da ya mana annabi Musa da ya zo annabi Shu'aibu sai ya ta da abinci kafin a fara magana ce to ya lokacin sai lamu fara cin abinci sai ya ina tsoro kada in ci abinci mai zama ladan shayar da dabbobin ka da na yi ne za ka biya ne mu kuma mutane ne lana malu sai an illa lillah ba ma aiki komai sai dan Allah mu ba ma aiki sai dan Allah dan Allah dan Allah muke aiki ba ma neman lada saboda haka la na kuzu ujura min al makhluqin ba ma karban lada daga wurin halitta in ajira illa ila illa Allah ladan sa yana wurin Allah ne ke bukata saboda haka da ya tuna wannan abin da yayi shi ya ci abincin ma ya ki saboda ya zo kare zama ladan aikinsa da ba zai ce laushi da lakakkan tsarai ya jira ba da ba zai ce da ka zo ka karɓi lada ba shi ma ce baya aikin komai sai dan Allah to me yasa wannan bai zama dan Allah ba Allah shi ne fa dara kadri awwal lahu ma waqa minhu shi kadri ya fara ta'yili ya fara bayyana masa waɗannan abubuwa tunda ya abun ya rikitar da shi duk da ya faru da shi ya manta shi kadri ya fara fassara masa dalilin abin da ya sa ya aikata wannan aiki abu na farko da kadri ya fara masa shine safina yake wa amma safinatu fa kanat lil masakina ya'maluna fil bahri ki kaga wannan jirgin ruwa ta wasu miskinai ne miskinai ne guda goma ba su da komai na arziki ta wannan jirgin ruwan da shi suke raye duk abincin da suke samu daga wannan jirgin ruwan kanar masakin ya wani bari ma inda wani illa zai safina ba su da komai ta wannan jirgin ruwan kada ya ce fa'arattu fa'arattu saboda nan ba fa ishara ciki a nan ya ce fa'arattu sai na yi nufi sai na so an iba in aibata wannan jirgin ruwan su sa mata aibu wa kana wara'ahum malikun ya kudu kullu kullu safinatin gazbar a nan gaba gare su wara a nan ma'anarsa amama ne kamar da yana zuwa cikin alkur'ani wara da dama da ma'anar amama a nan gaba gare su akwai wani sarki wanda yake kwace duk wani jirgin ruwa da ya ganshi saniya mai kyau yakan yi kwace da kwace shi gazban da kwace zara ta shi yana saniya da saba idan ya jirgin ruwa lafiyayye wanda bai da illa sai ya kwace ta wai zara biya fasahar ta raka da ya kuma jirgin yana da wani illa sai ya bari fatsala kabir hadal lau kabir ya cire wannan allo ne falan mara almalik da zai jira ha mai da fataraka halin da aka bai wurin da ake bakin sarkin da ya sa aka zuwa sai aka jirgin yana da illa sai barta dama kuma shine abin da kadar yake nufi sai bar musu da falan ma ja zuwa mahallal malik suna wuce wurin wannan sarki raddu da jinatu mala halafiya shi kenan zai suka gyara sai ne ka kafin same da jirgin sayan da yake dama a wuce wannan wurin ne suke bukata ana wuce wannan wurin shi kenan sai suka gyara jirgin ruwansu wa bakiyat lahu sai ta zauna ta zama jirgin su ne ba jirgin wannan ba yake hada maqsudul qadr yake wannan kuma shine maqsudi dama shine abin da qadr yake nufi ba yayi bane don karan kansa
وأما الأولى فكان أبواه إليه فبشر عن يمينكما بالله والقرآن قالنا أن يغفر لهما كلا خيرا من منه زكاة وأبى رمضان
kadin ya cigaba da masa tarihi ya ce masa ka ji dai abin da ya faru da jirgin ruwa wa ammal gulamu amma wannan yaro fa kana abuwahu mu'mine ne iyayensa mu'mine ne guda biyu fa kashina can ya ce fa arattu shi mufradi nan kuma ya ce fa kashina sai muka ji tsoro to ishara ne nan ma an yi rikiwa masu guda da makufran sai muka ji tsoro kar wannan yaron ya tilasta su ya mai da su kafurai kazalika al-gulamun ladhi qatalahu qadar innama huwa gulamun ra'a alayhi qadul kufr ya ga alaman kafirci a gare shi wa buwahu yibani hubban a iyayen da kuma suna son sa kidar soyayya ka shi qadar an yartadda bi sababi qadar ya ji tsoro kada ridda saboda wannan yaron saboda haka faka talahu sai kashe shi me yasa fakana abuwahu mu'mine ne saboda su iyayen nasu nan mu'mine ne ya ji tsoro kada ya rinjaye su da kafircin nasa da guyana na kufran wuce gona da iri da kafirci ne da su masu zama haka to da ya kashe shi an ce bayan sa mahaifinsa ta haifi ta mace mace ta haifa musu ta haifi annabin Allah ko kuma wasu kawai an ce mahaifiyar kanta sun ta haifi ta haifa goma sha biyu dukan su annabawa familin da yakan ya kare sanda su zaɓi annabawa saba'in Allah ya canja musu wanda yake alkhairi kamar yadda Kadir ya faɗa fa aradna an yubaddilahuma rabbuhuma khaira mun yi nufi Allah ya canja musu abin da yake alkhairi Allah kuma sai ya canja musu da abin da yake alkhairi wanda yake tsarki wanda kuma ya fi kusa da jin ɗaya gare su ya fi kusa da kasancewa rahama gare su yayin nasu gaba daya wannan shine dalilin da yasa wato ya kashe wannan yaron na kammal bidaru
أما إذا أمنا بإبراهيم في غير المجيء وكان قوما بصوتا لا يقول أصلا قال ربنا يغنى جدهما ويوكل إلى جدهما وأمنا وما رأيته على وجهي ذلك تعليم ما لم تستطيع عليه صلاة Allah tabaraka wa ta'ala ce Kadir yana ba shi tawili abinda ya kasa gure ya kai ke kaji na biyu na uku wa amman jidaru amma wannan katangan makana li gulamaini yatimaini fil madinati katanga ce ta wasu yara guda biyu marayu a wannan garin to inna marayu ne sai a ainihin gyara ba shi bane kadai wa kana hatahu kanzul lahuma karkashin wannan katangan akwai taska malun madafun akwai dukiya mai yawa wanda aka binne musu sannan dalilin da yasa zan gyara wa kana abuhuma salihan mahaifinsu mutumin kirki ne bawan Allah ne amila lahuma ma amila li salahi abihima ya aikata musu wannan aikin ne saboda kasancewa babansu mutumin kirki ne a nan malamai suka ce babansu nan babansu ne har na bakwai kakansu ne na bakwai shine mutumin kirkin saboda ka salahan iyaye yakan shafi yaya idan kana so ka samu yaya ka samu yaya mutanen kirki ka zama salihi ka zama bawan Allah mutumin kirki wannan shi zai sa ka samu ‘ya'ya mutanen kirki, saboda haka yake duka wannan wa ma fa'altu an amri. Ban yi wannan aikin a wato wa kana abu ma salihan, kaman su mutumin kirki ne, fa'ara da rabbuka, Ubangijinka sai ya so, an ya buluga ya kimai ni kenan. A shudda huma, Allah sai ya so waɗannan yara guda biyu, su kai ƙarfinsu, ma'ana su girma har su yi ƙarfi, wa yasta kan zahuma. su fitar da taskarsu su da kansu rahmatan min rabbik rahama daga ubangijinka haza huwa at-ta'wil al-akhir yake wannan shine fassara na karshe amma fa'altuhu an amri ban yi wannan lamari ban aikata wannan aikin a karan kaina ba a'a so yace jawabu yafi min hada yake wannan amsa ta isa haka so yace shi amsa a wurin sa dole tawilin da aka yace shi ganin sa abin da yake tawili amma fa'altuhu an amri duk ba da ka na yi ba umarnin Allah ne haza huwa faqat jawab sai yace wannan shi kadai shine amsar saboda haka sai ya sharri mai yawa akan wannan amsa za mu tashi akan ta gobe in Allah kaddar rayuwar mu Allah ya riko da hannuwan mu ya gafarta mana zunuban mu gaba daya ya karba mana ibadun mu ya sanya mu daga cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata Allah ya kara shi lafiya اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أقول والخاتم لما سبق ناصر الكتاب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكبر الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين